بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimar sa ya ƙara haɗa mu a daidai yau maraicen asabar a uku ga watan dulhijja uku ga watan dulqaida shekara ta 1445 wanda ya daidai da 11 ga watan mai 2024 a wannan majalisi namu da muke karatu cikin littafin amnatul hakam na al-hafiz al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba manta ba muna babin juma'a mun tsaya a hadisi ta 143 yau zamu tashi hadisi 144 insha Allah ta'ala malai ce wa an abdullahi bin umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu khutbatayn yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'im yafsilu bainakuma bi julus wannan hadisi ne daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya jada su daga shi da babansa qala yake cewa كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين yace manzo Allah sai sama ya kasance yana yin khutba guda biyu ran juma'a huwa qa'imun kuma tsaye yake yi yafsilu bainakuma bi julusin kuma yana raba tsakanin khutban nasa da wato zama wannan haka malam anan ya ruwaito shi daga wato anan a nuskata hadisin aka ce daga Abdullahi dan Umar a wata nuskan in an duba nuska da ake da suna umdatul ahkam za a ga anan wajen sai aka ce Jabir bin Samura Jabir bin Samura ba Abdullahi bin Umar ba a wata nuska kuma kamar ita shahara a wajen mu shine Abdullahi bin Umar to duka babu wani matsala wannan hadisin Jabir bin Samura yana cikin sahih Muslim shi ma irin hadisin da Abdullahi dan Umar ne amma hadisin Abdullahi dan Umar shine wanda aka fi su Bukhari da Muslim suka ittifaki akan sa wannan hadisi malam nan ya kawo shi ya kawo shi da ma'ana ne amma wannan lafazin ba lafazi ne da dake cikin sahihaini ba kuma kar ku manta a muqaddima littafin ma ai malam yayi ma yayi ma kansa da baibayi da cewa zai kawo hadisan dake cikin sahihaini ne to kuma a nan wannan lafazi da ya kawo malami suka ce lalle ya sami zabiya a nan ba lafazin sahihaini ya kawo ba lafazin sahihaini shine kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yawmal jumu'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu haka labin sahihain yake maza Allah yana yin khutba a tsayyaran juma'a sannan sai ya zauna sannan sai ya ƙara dukewa wannan shi lafazin amma da lafazin da malai ya kawo ya kawo lafazin da ma'ana ne kaga dai ma'anar duka ɗaya ne amma dai da bambanci da yakhutubu khutbatayn wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bi julus akwai bambanci da kuma yakhutubu yawmal jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu haka a bambanci lafazin yake amma wannan lafazin da malai ya kawo ya cikin sunan darimi yana cikin musulun nasa'i yana cikin kuma sahihi na ibn khuzaima duka babu ma'anar ɗaya ce amma kaga malamai ba sa sallamawa wato in mutum ya sake suna cewa ma ya zada rajulu fi fusatin min irdihi ma lam yu'allif kitaban aw yaqul shi'ra mutum ba zai bushe ba yana cikin wato sakaya wa ubangiji yana cikin mutuncinsa mutukar bai wala falita yi wuta kuma bai waƙe ba mutukar ka rubuta wani abu da wani zai auna ka to lalle ka za mutane da wasu auna ka al-hafiz a cikin al-fatih yake cewa wa ghafala sahibul umda fa'aza hadha al-lafz li sahihayn wai wanda ya mai ulul ahkam yana nufin wannan malami Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi yace ya rafkana sai danganta wannan lafazi in zuwa ga sahihayn yana nufin anan idan ya samu zamiya amma dai malai ya kawo ruwaya ne da ma'ana kuma muka ce hadisi ne ya tabbata daga hadisin Abdullah ibn Umar ya kuma tabbata daga hadisin jabir ibn samura duka ya tabbata shi mana cikin sahih muslim duk babu wani iskali akan wannan insha Allah duka hadisai ne sun tabbata amma dai kuma abin da zai ƙara nuna maka wannan shine yadda malamai suke da hadda kwarai da gaske yadda malamai suke da hadda suke kuma kiyaye wato lafazai da koda an sha bamban suke kiyaye lafazai da suke da alaka da fiqh na hadisi da wannan ba dan waina da hadda ba ko da irin wannan kaga ai ya ci ya ci jarabawa ko ko kuwa ya ci jarabawa yanda zai ke kawo su kuma duk wani lafazi da yake jin cewa ana bukatar sa dan anan gaba ma can gaba hadisin hadisin man khasara yawm al-jum'ati thumma raha fi sa'ati al-ula za mu yi magana cewa wani lafazi thumma raha fi sa'ati al-ula ba lafazin as-sahihain bane to amma bai san ya bar lafazin bai san ya bar lafazin saboda lafazin da yana da ya da wani matsayi na musamman a hukunci kamar yadda akwai na bai san ya bar wani lafazi saboda lafazin na da wato bambanci akwai da wannan karin ma'ana bisa ya bari sai kawo shi ya haɗe shi cikin lafazin sahihai ne ko baya ciki wani hadisi yana nuna mana cewa wato abin da yake mashru'i shine ana yin khutba mai baka biyu na farko in a miƙe in aka miƙe sai a fara yin khutba din wato idan liman idan ya zo farko ne yana da limamu suke a nan suna zuwa suka za su zauna ne akan mumbarin nasu sai a kira sallah idan aka kira sallah shikenan sai tashi fara khutbarsa a tsaye in kuma ya kai zuwa inda zai tsauna kuma shi kenan sai ya zauna jim haka sai kara tashi kuma sai kara ci gaba da kutubansa wannan kaga shine abinda manzo Allah ake rotowa na manzo Allah gami da wannan wasu da malamai anan sun yi hujja da wannan hadisi kan cewa wajibi ne wato sai mutum yayi wannan wannan kutubobi guda biyu masu baka biyu nan wato ba kawai miƙe haka nan kawai daga farko har ƙarshe bai ita kawai kai daya a sai dai ya zauna dama mun faɗa cewa kutuba sharaɗi ne a wajen da yawa daga cikin malamai da yawa daga cikin malamai suna cewa kutuba sharaɗi ne kutuban juma'a sharaɗi ne na ingancin juma'a sharɗu siha ce idan mutum yake yin sallar yake yin kutuba dan juma'a a limami yake yin kutuba a nan juma'a to babu juma'a idan akwai sauran lokaci to za su sake yin kutuban kuma sake yin juma'a idan kuma lokacin al'asa ta shiga in lokacin sallar al'asa ta shiga to shikenan ta fada a gare su dai su yi sallar azhurani sai dai sanar azhar da asar wannan shine malamai ke cewa ba a samu wani malami da ya saba ba sai kadan irin su Hassan Basri suke ganin cewa khutba ba wajibi bace amma dai galibin malamai sun tafi aka cewa khutba wajibi ne to amma anan bayan an ce khutba wajibi ne kuma wajibi ba shar'i ne inganci dole mutum in bai yi khutban ba to babu suma to sai dai akwai magana cewa to khutba guda biyu ne da manzo Allah ke yi a shi suma wajibai ne ko kuwa a'a mutum zai iya yi shi kaifi daya shi ne wata ya zama wajibi kuma abin zai ƙarfi da maka cewa wajibin ne shi ne matsala da aka ce sallar juma'a aka shar'anta mashi sallar juma'a ya zo ne a aikace yake bayanin wannan wajibin shi kuma yin bayanin wajibi yana da matsayin wajibin ne kamar yadda matsala da aka ce yi sallah to sai zai ya gaya mana ga sallah guda biyar da aka shar'anta masa kuma ya ga yadda za a yi ga yadda za a yi raka a hudu raka a uku raka a biyu to yin bayanin wajibi kuma inda malamai suke bayanul wajib bi manzilatul wajib yin bayanin wajibi kaman wajibin ne saboda haka to shi ma malamai suka ce to kuma ya zama wajibi saboda ba taba samu sanin maza Allah ya taba yin wata sallah ta juma'a ba ta da wato kurba ba kuma sahabban sahabban sa ma ba taba samu sun yi babu babu kurba ba da haka wani ya ce in yi kurba ba sallar juma'a sun ta yi wannan kaga wato bai taso ba to sai wato magana nan da shi miki ka fara yanzu shine wato kutuba guda biyu galibin malamai al'akadaruna suna akan cewa shi ma wannan rabewa tsakanin zaman nan ya miƙe ya zauna ya ƙara miƙewa suka ce wannan wajibi ne wannan wajibi ne kaga wajibi nan zai iya ɗaukan abu guda biyu ko dai wajibi shi ma idan ba a yi wannan din ba babu kuɗi ba baki ɗaya ko ko a'a wajibi ne amma kuma dai in aka yi wannan din an aka yi an aka aka san haka to juma'a da tayi kuma khutba tayi tunda dai an yi khutba din amma dai an san abu Allah ta'ala wanda ni wannan ra'ayin kamar ni na muka fata zuwa gare shi aka koyo khutba abinda yake sharadin sallah shine khutba din da kuma sallah din to inda khutban an riga an yi dan kawai mutum bai zauna ba to kar a ce babu sallah sai da dalili to kuma ni ban ga wani dalili da zai sanya a ce dan ya raba babu sallah ba sai dai kuma wannan ba shi ne halal bane ba haramun ne haramun ne mutum kawai haka nan kawai ya ki zama din saboda manzala ta sallu kamar ra'aytu muni usalli da tashi zai zai koyar da sallar juma'a kuma haka ya koyar tare da khutba ta kuma khutban zama yake yi sannan kuma a ita wannan khutba din sha'ira ce wata wani take na juma'a take ne na juma'a saboda haka kuma wannan zama din da manzala haka yake yi ya zama wani take na juma'a ya zama wanda kamar an cira to mai daga manzon Allah da kuma aikin sahabbai annaqlu fi'li ne annaqlu fi'li ne min amal salaf tun daga manzon Allah daga magabata wanda suka bi su da kyakkyawa haka aka samu suna yin juma'a to kuma ba wato wannan abun yana da alaka da wani wajibi wani abu na wajibi shi ma dai wannan bayanin alwajibi mazalisul wajib ya shigo ciki saboda haka idan mutum bai yi ba a zahiri ya sa abu ubangiji Allah ta'ala ya kubutar da mu sai fa'ida na biyu na wannan hadisi fa'ida na biyu na wannan hadisi shine wato a wajabcin mutum ya miƙi yayin da zai kudu ba in za a yi kudu ba ba zama ke ba kawai mutum ce shi shi bari ya zauna kai abinsa a wannan wajibi ne sai mutum ya miƙe a miƙewa wannan wajibi ne shi ba miƙewa ya miƙe ita wakata wannan wajiba ce sai ya miƙe zai hudu ba ba zai zauna ba a limami eh limami na ji limami zai hudu da an yi hudu ba da ake magana yanzu shi su ma ba ma saurare ne eh zai hudu ba wajibi sai ya miƙe wannan shine abinda abinda malamai ke faɗa eh sai dai anan ana kawo ta matsala anan da malamai suka sabani akan ta kun san akwai akwai hadisin nan mashahuri da yake cikin as-sahihai da yake cikin sunan abi dawud da sauran kutubus sunan hadisi abu abu salama ibn abdurrahman ibn auf daga abu huraira abu huraira ba yake cewa manzo Allah ya ce a juma'a tana da wata sa'a akwai wata sa'a la yusadifuha abdul muslimu wa huwa yusalli Allah huwa yusalli Allah azza wa jalla hajatan illa atahu Allah ta'ala akwai wata sa'a wanda yake idan mumuni ya dace a cikinta yana salla yana kuma roƙon ubangiji a wannan sa'a din to ubangiji zai amsa masa to malamai suna tsammani wajen tantance wannan wata sa'a ce wasu daga cikin malamai sai suke cewa wannan sa'a din ita ce wa lokacin da limamin da zai zauna eh wannan zama da zai tsakanin kuɗin nan guda biyu sau da ka ga wasu wasu mu abin da ya fi mashahuri ba mu da a ƙasar nan muka taso maka iyayenmu da kakanninmu duka suna yi da an zauna na kuɗin za ka kowa ya fara addu'a ana zama yana zama za a fara addu'a to wannan ba wai nasi ake da shi yankan shakku ba matsala ya fara wannan kaga kowa yana tana libe ne cikin haske yana tana libe ne cikin haske yana kokarin ya bincika ya gani a cikin nasoshi wanda ya kama da wannan su kuma suka duba wasu daga cikin malamai suka ce ba inda yake ya dace a yau wannan addu'a din sai a lokacin da limami ya zauna saboda lokaci ne da yake gabda za a tada sallah saboda haka suke ganin wannan lokaci ne da za a yi addu'a to sai dai a wannan ra'ayi gaskiya akwai nazari akwai abin dubawa wato shi idan mutum ya dauki wannan magana ya dauki wannan ra'ayi da ijtihadin sa shikenan ba za a ce masa dan me ba saboda akwai wato yana da wani bangare na rabo na na nazari to amma dai a ce wannan shine sa'an da ita ce wannan sa'an da manzo Allah yake magana to akwai gaskiya abin dubawa abin zai sanya ka fahimci haka shine hadisi hadisin wannan dai hadisin na Abdullahi dan Umar wannan hadisin da muke kai na babu idan ka je kalwa cikin asahihain daga cikin lafazin hadisin shine kana nabi ya khutubu khutbatayn kana jinsi idza sa'ida al-minbar hatta yabruga urahu al-mu'adhdhinuna thumma yaqumu fa yakhutubu thumma yajlisu fa la takallam thumma yaqumu fa yakhutubu yake cewa bazala ya kace yana yin khutba guda biyu yana zama in kan yazo din yana abin da zai fara shine ya zauna idan ya zauna lokacin da ya hawo minbari zai jira sai an kira sallah ya ka kira sallah kuma sai ya miƙe ya ci gaba da khutbansa sai kuma ya zauna da aka ce da ya zauna fala ya takallamu baya magana in ya zauna baya magana sun mai kuma sannan ya ƙara miƙewa fa ya haɗu sai ya ci gaba da kudubansa kaga wannan sun wala ya takallamu fala ya takallamu kaga wannan yana da maka cewa ba a fahimci cewa magana yana magana ba ba kuma magana ce cewa wai ayo baya ji da su ne ba saboda inda yana magana za su ga alama a baki za su ga alama a baki saboda haka maganar cewa yana magana kaga akwai akwai rauni banda wannan sai shi kashi hadisin jabir bin samura inda ibnu umar ya kawo shi ba haka ya kawo jabir bin samura abin da yake cewa shine thumma yaq'adu qa'datan la takallam sannan sai manzo Allah sai zama ya wani zama jim haka baya magana kaga cewa baya magana shi ma dai yana karin da muka cewa manzo Allah ba a samu yana yin magana ko ta addu'a a wurin ba inda yana addu'a da an faɗa ko da ko bai bai daga hannunsa ba amma dai in dai yana addu'a ne a fahimce na yana addu'a tunda su kar kuma da sahabban nan su suke ganin cewa a sallah wanda take sirriya ce muna ganin iftirabu da hijji ba ka suke faɗa ba muna ganin gemu sana motsi to manzo Allah kuma shikenan sai a kiyaye dauko wannan magana za su dauko su abai ba sabarin komai su eh dan a ga ɗaya daga cikin labarin shi Jabir ibn Samud yake cewa kana ya khutubu qa'iman yana khutuba ne a tsaye kuma yanzu sai ya zauna sun mai kuma sai ya ƙara miƙewa fa ya haɓuɓu ka'iman sai ci gaba da wato kudumarsa a miƙe kamar haddasa ka duk wanda ya baka labari an na kuya kudubu jaritan cewa yana kuduba a tauni saboda kasa wannan wata bai a ta kullu daga baya duk wanda ya baka labari cewa yana yin kuduba a tauni fa kada ka gaba to yayin musu Allah ƙarya fa qala sai ce wallahi salatu ba'hu akthar min alfay salati na yi sallar da manzo Allah fiye da sallar dubu biyu kuwa ban taba ganin yana yin wannan zama a kuduba ba kaga wannan shi ma na kaka bata maka cewa kuduba ba zama ake ba tashi ake yi a gaskiya abin da yafi inganta yafi inganci shine ba zai a ce wannan lokaci da manzala ke zama ji shine lokacin kuduba ba dan da yayi za su sani inda yana addu'a za su sani amma tare da haka ne mahallin da mahallin istihadi a cewa da ake karshen goshin sa'a ta sallar la'asar har zuwa magariba shi ma wani istihadi ne abdullahi abu hurairah da ya rubuta wannan hadisi sai ya je wajen ka'abul ahbar ka'abul ahbar sai ya gaya musu wata wata fatawa da abu hurairah bai gamsu ba bai gamsu ba shi yake jiwa a fahimtar sa to sai ya tafi wajen abdullahi bin wahab abdullahi bin salam abdullahi bin salam abdullahi bin salam yana daga cikin malaman yahudawa shi ma na lokacin sa to shine sai yake ce ma abu hurairah hiya akhiru sa'atin min yawmil jum'ati shine karshen sa'a na ranar juma'a fi majalisin a wani majalisi da zai zauna a cikin masallaci kenan ko abin da ya kama da wannan yantaziru salatul maghribi ya zama yana jira sallar magriba ne fa huwa fi salati zai zama yana cikin kaka da zai zama yana cikin sallah mutakar yana jira sallah din ne dan abu sai bai sai yake cewa to to ai kai ka ce yana jira sallah shi kuma zalla ya ce yana cikin sallah ne yana sallah ko abin da ya kama da wannan sai mazalla sai shi kuma abu labi sallallahu alaihi wasallam amma mazalla ba ya ce duk wanda ya shiga masallaci yana jira sallah kuma yana cikin shi ma sallan ba to shi ma zai zama yana cikin sallah din yana cikin addu'a har lokacin da za a yi magariba saboda haka daga wannan sa'a zuwa har a cikin lokacin sallar magariba wannan sa'a ce in ji abdullahi bin salam yake gani ita ce wannan sa'a da maza Allah ke magana kuma gaskiya da yawa daga cikin malamai sun mara mashi wannan sahabin baya da ba kuma malami ne wanda ya san a taura ya san a taura kuma ya ba da wannan fatawa din kaga malamai da yawa suka suka mara masa baya a haka akwai wasu daga cikin kulafa da suka zo suka fara yin kudu ba a zargi muka ce suna shine dai a tashi ɗaya kuma mutum haka nan kawai ya zauna to wannan ba suna ba ce to amma wanda ya fara yin wannan wanda ya fara yin wannan shine mu'awiya ibn abi sufyan mu'awiya ibn abi sufyan babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ba yayin saboda ra'ayin sa ba a daga baya jiki ne kama shi yayi jiki da ba zai iya miƙewa ba saboda haka sai dai a dinga sa masa dan abu haka ya zauna to shi kuma bayan ya riga ya ya abu nan kusa yadda kuma al'umma suke duk wani wani mai iko in yi wani abu ko da wani abu ne da larura shi shi kuma sai su sai su dauka to shi wajen shi shine wato ya zama babban jagora na banu umayya sai marwan ibn hakam shi kuma yana gwamna a madina shi kuma sai ya dauko wannan abu ya fara ma mutane ya zama duk sauran sauran kulafa na banu umayya kuma su dauki wannan wannan wato farariyar abu ya zama har wato bayan kulafa da yawa sun ci gaba da yin amfani da irin wannan salolin kawai za su kuɗa ba su zauna a musu to da ba sunna bane shi marwan ibn hakam shine ya kawo ya farar da wannan da wannan wato ba za mu kira shi bid'a sosai ba kar mu tsananta marwan ibn hakam ba wai sahabi ne ba ba sahabi ba ne shi ba sa ina da wasu abubuwa manya akwai wasu abubuwa manya al-zahabi yana cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma dai tare da haka kuma mutum ne mai gaskiya shi kuma da abu da ya rawaito kuma mutum ne baya ƙarya ana ba da ilimin shi amma kuma dai gaskiya yana da wasu abubuwa da ba ba a dace da shi ba Allah ta'ala ya ji kasa da rahama saboda haka dai idan mutum ya zauna ba za a ce kuɗin mu ta yi ba amma dai ya saba sunna malamai da yawa suna ganin wannan abun ma bid'a ce bid'a ce a cikin addini ko ubangiji zai kama shi zai kama shi da zunubi cewa bari ubayya sun yi bari ubayya ai duk wanda suka biyo suka biyo duk ba kuna fadin duk ba ba sahabbai ne ba balle a ce muawiya shine sahaba kuma kaga dalili shi shi yana dalili amma sauran kuma duk ba sahabbai ne ba duk wato tabi'ai ne sauran su da yaran tabi'ai da abin da ya kama da wannan saboda haka ne hudu ba ana yin shi a zaune a tsaye ne zama nan da ake yi shine zama jim da ake yi a kare hudu ba guda biyu duka a tsaye a hudu ba ya kamata ba sabanin mu yanzu yadda muke hudba za ga wani lokaci a hudba ana tsawaita ta eh ba wai za a yi su hudba idan minti uku a tashi ba ai kaga minti uku ba ta gida sabon bai isa ba wato yanayin abin da kake son kai hudba a kansa yanayin abin da zai ji tamin tsawon hudba amma kuma tare da kuma ya zama sabon ka yi sauri ka isa da an yi an gama za a yi sallah kar ka zama kana da wasu wanda za ga ya zo ya takardar hudba na ta kamar yana wani bincike kamar muna wani majalisi na da muke na karatu kaga duk sai ya gaji da mutane kuma sauran mutane yakan su fara bacci kuma wannan ya daga cikin abin da zai ƙara sa ka fahimci abin da muka faɗa na baya hikiman cewa fili hudu ba na ba suna ba ne ita kanta wannan kaga an ce a gajarce ta saboda ka a takura wa mutane yanzu tun ka je ka takura wa mutane ka gaji da su ka gaji da jinsu ana fara hudu sai da sun bada bacci wanda kuma ba daidai ne ba hudu ba ana ana gajarce ta ne amma kuma ita sannan ana kuma tsawaita ta amma kuma kaga yanzu ba an kasa sarki ya tabbata ga Allah zai zama mai da shi bai bai in ka sace ka ja sallan nan ka ja sallan nan ko halata ko ka ja to an a wannan sallan za ka ji ana wasu tsaki tsakin a sallan ana cewa kawai wannan ya matsa mutane ba san kuma me ya matsa mutane bayan gashi an ce muku sun tace suna ta maza Allah da aka ba ta a ja a ja wata sallan a jata amma kuma ba kuma a gajance ta gwargwadon yadda za a isar da sakon da ake son a isar sannan kuma kuduba ya kamata wato yayin da kake kuduban kar mutum ya matsa yayin wajen kuduban ya je sai ya kwaikwayo wani ko kuma sai ya je ya yi wani sabon bincike a sakon da zaka je ka murdo ka tunkudo ka zo ka gaya musu kar ka dinga cewa malam wani malam wani a cikin tashi kaza mujalli kaza in ba ba akwai bukatar kai haka ba in ba akwai bukata ba to babu dalili saboda ana sa a gaje shi ta ne ta zama gajera idan ka gaji da su wanda su suka je wannan ba su ga mujalladi kaza malamai ne ko ɗalibai ne masallata ne fa duka sai kuma kaɗan wata ce gabanka sai dai misali an kama lokacin wani ya kawo wata babbar bida ko ya ce babu wani abu a sunna kuma mutane sun rudu sai aka zo ana yin bayani aka ce to ba akwai wani abu a sunna ya jama'a akwai abu a sunna a ce a ci gaba kamar wanda ya ce ba a shafa akan akan safa a fito a gaya mushi to akwai fa wani abu a sunna kuma akwai ta hadisai kaza hadisai kaza sai a gaida lamba hadisi kaga wani akwai hikima akwai hikima ne amma ba bi hikima to gwara a gaddace ta kwarai da gaske kuma malamai suka ce ya kawata kutsaban ibn qayyim ne ke irin wannan magana ya kawata a ji kutsaban yana kowa daga zuciya kar a ga mutum yana faɗan magana yana magana azaba yana magana wato wa yana wa'azi ko a gashi na wanda ake a ga ba idan babu wani jiddiya babu wato akwai wani wasa wasa tare da shi a ji wato lallai daga zuciya yake fitar yake fitowa kuma yayin da wato a ga fuskar shi yana alama wanda mai bakin ciki yayin da ke ambatan wani laifi da aka san al'umma suna yi mai fada ne ya zama yana fada in wanda ne za a sa kuma idan idan zai sa idansa ya kada ya kada din ba tare da ya kallafa ma kansa ba haka malami suke fada don haka manzo Allah yake yake hudu basa za a ga wato yanayin fushin sa in wata al'umma suna wani abu ne ba daidai ba yanayin fushin sa ya karu muryar sa ya zama ya afa alama cewa lalle shi daga sai ake yau to haka ya kamata hudu ya zama kuma ya kamata ya gode ma Allah ya yabe shi ya tunatar da mutane lahira kana ya hudu ba kawai ya taimaka da duniya kuma ba ba zai lahira ba a dole a gode ma Allah a yi salatar annabi kuma salatar mutane lahira za mu yi sake magana kan zami da wato salatar da mutane lahira insha Allah a gaba sai hadisi na gaba hadisi na 145 hadisi daga Abu Huraira wa an Abi Huraira radiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت wani hadisi daga abu huraira ne abdurrahman ibn sahar radiyallahu ta'ala an yace manzo Allah sai sama yace idza qulta li sahibika idan ka ce ma abokinka ko wani ke gefanka an an sit wato kai saurara mu khutban nan mana kai shiru yawmal jum'ati ran juma'a wal imamu yaqub al halin liman na khutba faqad la gauta to kai lagau kai lagau wannan kaga ana wannan hadisi yana da wani abin sai an ji sai mutum ya saurari kuɗi ba wannan za ka wani abu gaskiya yana bani mamaki wa al'umma ne ba su san dan wani za ka gani kamar ya kusan ma ya yi jika ya yi jika da mu ba zan yi mamaki a ce kuma a ce bai san wannan sunan ba gaskiya duk wannan shekaru da ya a ce yanzu zai kawai an zo ana ana zaune sai ga ya ta surutu abin sa kuma yaro ne wai kawai sai yana magana sai ce wai ka kai shiru mana yi shiru mana ko kuma idan zaka je zo ka fita da zo ka fita da zaka damu da mutane ina ta suku a bisa kaga gaskiya to wannan ba ba daidai bane kuma a ni a iya sani na yi kusa kowa ma na ga mushi wannan ko ya sai yaro karami za ga in ana in kana dan su ana maka wannan harara ko wasa kake da dan tsahon kuni haka za ka dan hararan ka cewa ba za ka gane ba ko wajen wasa ne ba da ba kuma ba san an zami matsala ne ba sani ba Allah ta'ala ya kyauta a saboda haka wajibi ne mutum saurara ma kuduba yayin da ake kuduba kar yayi wani abu da zai zama ya kore mishi sauraron kuduban sa a madan maza na kishi yake cewa duk wanda yayi ko da ya ce ma abokin zaman sa kai shiru to yayi lagam Allahu shine al-kalamul batil magana wanda yake bataccen magana wanda bai da alakar sauraron kuduba din kai ba kana maliban magana bane ba ba kana maliban magana bane ba liban yake maka magana ba balle ka bashi amsa babu wani wata hikima kawai kawai ka shiga maganar ka da mazala ce faqad lagabta kai lagabu malamai a nan suna da manganu guda biyu mai matsala yake magana yana maganin tawayan lada ko yana maganan wannan bacin wato sallan baki daya babu juma'a a to magana cewa baci a wasu malamai sun yi ta gaskiya amma magana ce ta take akwai akwai rauni wasu suka ce wai duk wanda yayi lagawun to bai da juma'a ya duk wanda yayi lagawun to bai da ladan juma'a amma kuma yana da ladan azhar za a bashi wannan akwai wani hadisi ne da ake rubuta daga Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah ya ce man takallama yawmal juma'ati duk wanda yayi makararen juma'a wal imam yakhutubu imriman na na khutba fa huwa ka mithl al himar yahmilu asfara wai kamar jaki ne yana da fan takaddu wallahi ya kul duk wanda yake cewa kuma an sai kai shiru laysa lahu juma'a bai da juma'a duk shi kaga za a bashi ladan ladan azhar ne shi da wasu daga cikin hadisai ire-iren waɗannan wanda suka imamu ahmad imamu basar ibn abi shayba suka rawaito da sanadi wanda ke akwai rauni wannan hadisin akwai rauni tare da shi akwai mujahid ibn sa'id wanda shi kuma da'ifi ne mai rauni ne saboda haka hadisi ne wanda ke bai yake da rauni daga cikin manyan manyan malamai malaman hadisi akwai annabi bin shumay sai fassara wannan hadisi da ya rawaito hadisi sai fassara shi ke cewa shine wato ya zama an tawaya ya tawaya alada ya tawaya alada ba wai ba wakida ce babu juma'a ba babu juma'a to akwai abubuwa da yawa da mazala ya fada ya kira su lagam a juma'a wanda kuma bil ijma kusan malamai sun sun kusan ittifaki suka yi aka cewa wannan baya zama ya sare maka da ranar juma'an ka daga cikin wato dalilan shine hadisin da Imam Muslim yake rawaitowa Imam Ahmad Abu Dawud a cikin sunan da hadisin Abu Hurairah mazala yake cewa man tawadda'a duk wanda ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalansa thumma atal juma'ata sai ya zo juma'a fastama'a sai ya saurari huduba wa amsata kuma ya saurari huduba da ya shiru ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati an gafarta mishi tsakanin wannan juma'a da wata juma'a din wa ziyarata talafati ayyam kuma da karin kwana uku ba wannan ba ubangiji ba har da wani wani kare kare wani bonus haka wa masal hasa duk wanda wato ya rika yin wasa da tsafan kwani haka ya ringa tabawa yana wasa da su faqat laqa matsalaka wato yayi na gafa to kaga wani abu ne sananne cewa dan mutum kawai akwai wani dan tsakan kwani a gaban sa ya dan daga dan taba yana wasa da shi ba za ka ce yanzu bai juma'a baki da ya rasa juma'a sa wanda taba wannan bai sa a ce babu ya bata mishi juma'ar sa a kamar mutum ne yana zaune kawai dan taba waya haka taba in taba waya abin alaka taba taba tsakuwa bari ka dan dangwala kusan abin da kai shine dai dan tsakuwa ne ka taba to shi ba wanda kaga ba zai yi a ce mutum ya rasa juma'ar sa ba baki daya haka zalika mutum yayi wani abu da zai shakatar da shi daga sauraron kudu ba ko ya yake to wannan shi ma ya taubai da ladan kudu ba sai amma dai ba za a ce ba yi juma'a ba ba za a ce ba yi juma'a ba wannan kamar shi yafi shi yafi dacewa wato da da nasu shi shari'a dan akwai nasu shi da yawa da suke magana idan aka kaza to ayi lagau idan aka kaza to ayi lagau za mu zo ka ka tauna hadisi mai makamcin wannan cewa shi ma idan idan wanda ya juma'a bai kaza bai kaza bai lagau ba to duk wani ana magana cewa ya kawo ya kawo da wani alkalamul fasir ko alfi'lul fasir ko albabu duk wani magana wanda yake bataccen aiki ko bataccen magana wanda yake bai da alakar sauran hudu ba din to yanzu wanda duk wanda mutum ya yi irin wannan to zai zama ya tauye maka shi lada ya tauye maka shi lada amma dai kuma ba za a ce dungurgun bai da bai da sallar juma'a ba ila iyaka ne ta zama ba ta da kamala inda an kwatanta da yayi shiru sai ko mu shiga wani hadisi ne to bari mu kawo wani fa'ida a idan idan limami yana yana yana addu'a mai khutba yana addu'a mu kuma muna cewa amin ya halatta mu ci amin duka da ba kamar da muka fada da ba zan addu'a ai wajibi mu ci amin ina nufin ina nufin wajibi inda duk wani mai hatara ai dole sai ya ci zai ci amin din saboda a sami annan masu mutane da yawa da za su ci za su ci amin to amma shi liman ba daga hannu ke ba kuma ma mu da yawa ba da misa cewa kasa daga hannu a dai cika cewa amina za ka sai an fara kawa ta haka shi da musulun da fa sai an abin nan shi shi ne maka gaba ya daga hannu abin da ake yi shine kawai babu ne a wani lokaci dan dinga nuni da sabbahansa wannan muniyar tasa ya rika dan miƙe ta haka yadda kamar yana yin kayya to maza Allah yana yin irin wannan wannan kuma hadisi ya ce sahih muslim idan cikin sunan abi dauda ya cikin sunan tirmidhi hadisin umara ibn ruwaiba ya ga dai daga cikin wato mahukunta bishir ibn marwan yana addu'a ran juma'a sai ya ga yana daga hannu ko sahabbai da suke sai ce qabbaha Allahu hatin al-yadayn Allah ya bunna waɗannan hannayen nasu guda biyu guda biyu laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbar raga manzo Allah abu akan minbari yana kurba wa ma yazidu 'ala hadhihi ya'ni asbaba da tattalil ibham yace bai bai kara akan wato motsi da yake da munne nan tasa ta ka munniya kawai ake ake ake nunawa in dole mutum yana bukatar ya yi alaman ya yi amfani da hannunsa in ba ka ba sai cigaba da addu'a san sauran mamuku suna cewa amin babu laifi wannan amma banda sallah na na cewa Allah babu ruwa akan mumbali wannan ya tabbata manzo Allah ce ya daga hannunsa wannan ya zama tokaciya kenan ba sallah na na abun nan ba wasu kace kuma wa majara majara adiyatul istisqa da abin da ya shiga matsayin makafin wannan wani abu da zai shafa al'umma ya shafi kiyashi ya shafi yara ya shafi manya ya shafi ƙanana ya shafi to duk abin da zaka addu'a da shafi irin wannan manyan al'amura in zaka addu'a wasu suke so to zaka iya daga hadar wannan yanayi to dama shi addu'a roƙon ruwa kaga ana daga hannu sosai har wani lokaci ana ganin hamata na shi ne addu'a din to wannan shi din shi ma babu laifi duk wanda ya haka ya dace da sunna amma dai in ba haka ba kawai addu'a ne ake yi haka na na hudu ba to wannan limami bai kamata ya daga hannunsa ba bai kamata ya daga hannunsa ba sai daga cikin fa'idojin hadisin akwai akwai wannan kwanci wannan jan bashi inda wataƙila an zo wata rana ba a yi zama dogara akan sanda dogara akan sanda shi ma wannan bai wasu suna yi wasu magabata kuma su ma suna yi amma dai a suna dai mafi iya daga maza Allah wannan ba ta tabbata ba in kana bukatar ka dogara ka dogara wa sanda wani abu ne wani lokacin larabawa da suke amfani da shi umar haka yana yawan amfani da shi shi sanda eh wani abu ne da mutum dan manyan zaka ga sanda kuma bai cika rubuta ita ba so in kaga kai bukata ka dogara da ita ka dogara da ita in ko babu bukata hadisi ne da yazo gami da wannan marfu'in hadisi malamai da yawa sun ba aka wannan hadisi suna cewa bai da rauni duk da abin haɗa kuma a mu na maliki da ga malaman sun shahara wannan sun ce babu laifi ya zama ya dan dogara da alqaus ko kuma al'asa duk wannan babu laifi a wannan wannan wato hadisi shi ma na Abu Hurairah kaga yana bayani kan wato alfarma da wannan hutuba take da shi inda ha ce ga shiru wanda ya kaza ya ce ma abokin zamansa kai shiru to ya yi lagau to ina ga shi mai suntun ma kaga wato ya ce ta alfarma ta kanta khutba din kuma ya daga cikin wato mahbur ne min mahburati al-khutba ya daga cikin abubuwa da wato Allah ta'ala ya hana mu ya hana mu yayin da ake khutba ya zama wato mutum yayi magana kuma wannan da yawa malamai suna suna ƙara amfani da wannan hadisi wajen nuni zuwa ga wato wajabcin juma'a da wajabcin khutba din saboda gashi a cikin wato juma a cikin wato wannan hurba da ake yi akwai wani aiki da idan kai za a ce maka wato ka sai da babban ladanka ka wani ya nuna maka cewa ita kanta hurban ta da tana da wato gwaggwaban lada tana da gwaggwaban matsayi wajen ubangiji sannan kuma ana akwai nuna cewa a hurba din ya kamata zo farkon sallah kafin sallah farko ne sabanin iri hurba tana zuwa ne kafin sallah kudu ba tana zuwa ne kafin sallah dan kashi an ce baka tana gauta kai lagau wasu malamai har ana magana cewa ma sallar juma'a ne babu ita ka ga lalle yau na kudu ta zo ne kafin kafin sallah akwai to tare da haka akwai abin da malamai amma ke faɗa idan mutum yayi kudu ba nima idan mutum yayi kudu ba ya zama wato tsakanin shi da kudu ba din akwai dan wani dan mutunci da ya dan fata kafin kafin aku aka yi aka sallah wannan malamai suka sun ce ba afuwan anhu an yi afuwa ga wannan wannan dan dile din da yi amma da zai zama yayi wato dile mai tsantsawo to wasu daga cikin wato malaman malikiya tunda su suna halla suna shar'anta ittisal jumu'ati bil khutbah cewa dole khutba sai ta haɗu da juma'a wato zama babu wani jinkiri mai nisa to anan wasu daga cikin suke cewa alalle alalle ba ka ta khutba wasu malamai daga cikin mafi a yi masa malikiya suke cewa lalle idan ya zama ya yi tsawo to a maimaita wannan kudu ba da to amma ya cewa maimaita wannan a wani lokaci duk abubuwa da bai da wani iyaka bai da wani ma'auni da za ka ce in an kai to an ka ce me ya tsawo minti goma sha biyar ashirin wannan kaga wani abu ne da ba za ka iya sani ba sai dai yawa abin da dai abin da dai da yawa malamai ke cewa wata gida kuma wannan magana ya fi ya fi kusa shine a ce mutukar dai da ya hudu ba din ya zama al'umma ba su wargaje ba an je wani kowa ya je wasu uzurin gabansu daga baya can aka dawo kaga wannan ai ya kore wannan makasudin hudu ba din ko kuma ya zama shi ma wani sai da ya je wani abu wanda yake al'ada a san ruwan wannan abu yana kore wannan hudu ba din amma dan wani dalili ya tsaye da shi dama malamai sun ce in wani dalili ya tsaye da kai to shi kenan amma babu dalili to a maimaita ta saboda shar'anta ittisalul khutbati bil bis salah da ita sallah din amma kaga iskalin shine rashin iya da za a iyakance wanda zai ce kaza minti kaza wanda zai ce minti kaza minti kaza amma idan ka wani aiki ka ce duk wani aiki da zai zama al'ada in aka wannan aikin kusan kamar ya kore wannan sallah din kamar a ce an wargaje haka ko a ce a ce shi ne ba kawai da ya ga kudu ba sai ce ba zai je sanar ce dawo aka ga wanda ya kore kudu ba kuma ai babu dalili eh ka in alwala haka wannan babu babu laifi mutum ya je Allah ya dawo haka wannan ai yayi mai dan sauki ne mutum dai ba ba wato abin yayi tsawo sosai ba to wannan kaga shine ya dan fa kusa amma da a ce in yi tsawo tsawon kuma kaga bai da iyaka ina ganin wannan ya kamata a bai kamata ya zama an dauke shi a saken shi ba sannan kuma sai abinda malamin ke kawowa cewa idan mai kudu ba yi kudu ba kawai sai ya tashi kishin su amma wani gwamna mana limanci mai hudu ba shi limancin ba mai hudu ba daban shi wa liman daban shi ma da malamai suna kawo shi a wannan babu to dai shakka babu dai mutum ya zama kawai ya zama kawai da ya hudu ba zan kawai sai ya ga wani ya zo misali ya ce kawai wani zo kamar limanci ba haka ba ba a to wannan kaga in yi ce zai wannan abu ya yi bida saboda abin sunan da ta gudana da ta gudana aikin magabata shine mai hudu ba shike yin sallah amma ba kawai ka gama hudu ba wani kaga wani wanda yake abokinka ne ko malamin ka ne ya zo ka ce to zo ka zo ka sallah tun dai ka fara yin hudu ba wannan wajibi ka karasa shi wajibi ka karasa shi to amma inda magana zai zo shine wato idan ya zama shi limamin ya yi kudu ba amma ya sami wani abu ya far masa makadara da ya kudu ba din sai ya sami wani rashin lafiya kaga wannan dole sai sa wani ko kuma da ya zo sai ya sami wato cike sai dan kwada haka kuma ya an fahimci cewa yayin da yaje zai biya bukatar nasa to fa gaskiya wannan ba da dawowa ne ba kaga dole a istikhlafin wani to wannan bai da bambanci da ba ya bambanci da mutum yana sallan ma Allah ya warware ya isa wani wannan ba bambanci wannan duka malamai ba wani zai tantaban cewa wannan sallan ta yi amma abin da dai malamai ke magana shine a haka nan kawai mutum kawai ce shi ya kudu ba amma wani gokwai limanci kaga wannan shine malamai suke cewa to wannan ba daidai ne ba duk da magana a ce sallan ta ɓace wannan yana buƙatar nazari gaskiya sai an duba kaga a nan yana kuma ƙara nuna mana cewa rashin halaccin kaga wani na surutu ko da yaro ya ƙarami ka ce ya shuru kai kai magana kaga shi yana magana kuma kai kaje ya sa kai magana wannan duka kaga yake ce fa idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati faqad la sauta mazala kaga ya hana ka ta kai ka ce ma wani ya shuru dan kaga wani na na na tawaye juma'an sa ko yana bata juma'an sa ka jali shi shi ta shafe shi na? akwai harara misali ai magana aka hana ka edo shi ya kaga na duk wannan kaga alama ce amma shi kaga nan idan kulta in ka faɗa nan kuma alqaw azahiri ya fi nuna magana ta har da baka amma ba ana magana ko alama ko wani abu ba shi alama a kusa dole sai an yi wannan in ba ka wani yaro zai zai hana ku sallah zai zo ko ce zai fitsari zai fitsari zai fitsari Allah kyauta to kaga wannan ana magana cewa shi wanda yake yana cewa wani shi ma balle shi wanda yake ma shi su shi ke surutun kaga yau wannan zunubi ne babba zunubi ne babba kuma ya tauye maka shi lada ne wanda yake babba a ko muka ce abin da yafi inganci shine wato lagau da ayi manzara ke magana anan shine tawayar lada tawayar lada ba wai babu juma'a nan ba saboda hadisin da yazo magana cewa babu juma'a wani hadisi ne wanda bai da karfi ta fuskar sanadi sannan abu na karshe shine wannan hadisi ne da bai tukar raba amma akwai ishara na cewa duk yayin da wato muka taru saboda mu saurari ɗaya wani zai mana magana wataƙila zai mana magana da ya shafa al'umma duka magana da ya shafa al'umma duka to ya kamata a saurare shi saboda wato koyi da sauraron liman yayin da zai kudu ba saboda ai abin da sa ake sauraron liman shi ma daga cikin hikima din shi ne a saurari mai yake faɗa wani abu ne zai faɗa mana wanda ya shafe mu ko da a duniya mu ko a lahiyar mu wajibi mu saurara saboda haka duk wani wanda ya tara mu to na bai dace mun zo mu rinka mushi surutu ko muna mushi tashwishi ya kamata mu saurari abin da yake faɗa na amfana ne mu amfana sannan muna da wata magana kuma sai mu nemi izinin saka mu mai magana din wannan duk malamai sun yi sun yi sun yi ishara zuwa ga waɗannan abubuwa na ladabi na sauraron mai magana sai hadisi na gaba insha Allah ta'ala hadisin 146 قال cewa عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر wani hadisi shi ma yin hadisi ne daga abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ikhtasala yawmal jumu'ati duk wanda yayi wankaran juma'a thumma raha sai ya sammako fi sa'ati al-ula a sa'ar juma'a ta farko faka annama qarraba badana kamar wato ya nemi kusancin ubangiji ne ta hanyar yanka raƙumi wa man raha fi sa'ati thaniya duk wanda ya sammako a sa'a ta biyu ta wannan rana baka annama qarraba baqara kamar wato ya nemi kusancin ubangiji ne ta hanyar yanka wato shanu wa man raha fi sa'ati thalitha duk wanda ya samu ko a sa'a ta uku baka annama qarraba kabshan aqran kamar wato ya yanka wani rago ne mai kaho aka ce aqran kaga idan da muka cewa za a yanka ko layya ko hadaya ana bukatan kahon mai kahon kwarai da gaske wa man raha fi sa'ati fi sa'ati rabi'a duk wanda ya sammako zuwa sa'a ta hudu fa ka'annama qarraba dajaja kamar ya to ya yanka wato kaza ce ya nemi kusancin ubangiji da wannan ta hanyar sadaka da wannan kaza wa man raha fi sa'ati al-khamisa duk wanda wato ya sammako a sa'a ta biyar fa ka'annama qarraba bayda kamar wato kwan kazan ne ya sadaka da ita fa idza kharaja al-imamu diya ya sa'in da liman ya fito حضرت الملائكة سي ملائكو سهلتو سما يستمعون الذكرى سوسنا سوراران wannan kuduban da za a yi wannan ambatan ubangiji da za a yi a wannan a wannan rana mai albarka nan ma yace mazala yace man tasala yawmal jumu'ati akwai kari da ke ci sai muslim duk wanda yayi wanka ran juma'a to akwai kari man tasala yawmal jumu'ati ghuslal janaba wankan janaba aka yi kaidi aka ce wanda ya wanka ran juma'a kuma wankan janaba to kaga shi ya samu wannan falalan wannan babban ladan yana da alaka da wankan janaba ne ba yana da alaka da wankan sabulu ba a wannan karin ka duk kusan nuskha ta umratul ahkam babu wannan kari din amma idan ka je ka duba nuskha da Mahmud ibn Abdul Qadir Al-Arnaud suka yi hakiki zaka ga ya kawo wannan nuskha duk da ya mata baka biyu ya ma mata baka biyu amma sai ce ya je shi sai yi muslim ne ya dauko wani lafazi din kuma ya shiga cikin fatahul bari ya dauko wani lafazi din da kuma wannan da yawa daga cikin masu tahqiqi suna irin wannan ba ba daidai ne ba dan sai ka zamanin wani lafazi ne na na ummatul ahkam ba kuma lafazi ne ba shi malam ya riga wanda faltafin sa ba bukatar sai ka je ka masa ka ta taba masa kayan sa in akwai gyara sai ka gyara kasa ba sama ba amma za ka wasu daga cikin muhaqqiqun haka suke yi sai su dauke misali hadisai na na sunan abi dauda to sai su dauke nuska ta al-lu'lu'i sai su dauko nuska ta ta al-arabi to al-lu'lu'i ya zo da wani lafazin da al-arabi bai da shi sai ya dauko na wace da sai gawa ko wace ko kuma ba duk ba haka ya kamata ba idan akwai canji sai kai fada a ƙasa eh amma za ka ga wasu har yanzu suna irin wannan talfiqin wanda kuma malamai da yawa sun mana malaman mu suna mana isharar kan cewa wannan ba daidai ne ba musamman sai ka je koro shi makora daya sai ka aitar rigima da mutum ya ce ai wannan shi ma nuskan lu'lu'i ne da shi nuskan wane ne amma kuma gashi akwai na bazan alhali wani mai shi mai mahajjaki ne shekawa wannan amma duk nuska da ake da shi na musul akam da alama malam bai karo bai sa wannan karin ba gusul janaba bai sa ba saboda ka idan ka wani sharhi ko wani abu sai ka fada cewa ga abin da ake magana a cikin sahih muslim akwai kaidi da aka yi cewa wannan ana magana wankan wankan janaba ne mazala ce ma da tasara yawmal jumu'ati ghuslal janaba wanda yayi wanka ran juma'a wankan janaba a kaga wannan yana nuna maka wato shi wankan janaba din yana da alaka da wannan gwaggwaban ladan aka faɗa shi wankan janaba yana da alaka da wannan gwaggwaban ladan ba wai wanka ne haka mutum kawai zai yi a na sabulu kadai ba idan yayi wanka sabulu wannan shi ma ba za a ce za a haramta mishi ladan ba ke dan rahamar ubangiji ba fada ce amma dai wankan janaba shine aka yi nassi akan da shi akan hadisi kamar da ya tabbata a cikin sahih muslim babu laifi kaga wannan shi ma yana ƙara nuna maka wato muhimmancin maimacin wanka ran juma'a ko da mutum zai wankan sabulu ran juma'a dan saboda ƙara tsaftace jikinsa wanda wannan shi ma wannan ƙarin haske akan haske to amma ya gabatar da wankan janaba din kafin wankan sabulu din in kuma kamar yadda wasu daga cikin malamai ke faɗa ne ya fara sa sabulu din sai ya dauko wani ruwa tsamsa ce kwara a jikinsa da zumma cewa wannan wankan wankan juma'a ne shikenan illa iyaka dai idan bai alula ba in bai alula ba kamar yadda muka faɗa idan bai alula a wannan wankan ba to ba zai ce wannan wanka kawai da shi zai je sallar juma'a da shi ba saboda wannan wankan wanka ne na tsaftacewa ba wanka ne tsarki ba wankan tsarki shine wanda yake ko da baka alwala a cikin sa ba za ka iya yin wankan janaba misali kawai mutum ya tashi je yayi sallah da wannan wankan ba ko da bai alwala a cikin wannan wankan ba amma shi wankan juma'a wajibi mutum ya alwala saboda shi za shi wato gundarin wankan ba wanka ne na na wato dauke kari ba karin da kai ba wai ba ba shi wannan wanka ba yana dauke baka kari bane wanka ne da tsafta wanka ne da neman lada kuma wannan yana ƙara nuna maka cewa to shi wanka ba kamar da wanda da su malamai suka faɗa cewa ba wajibi ne ba ba wajibi bane abin da zai ƙara yasa na faɗa haka shine mani kasala yawan jum'ati ya kusar janaba kaga sai aka faɗi wani babban lada wanda yake wanda bai yi ba ba za a ce bai da bai da wato juma'a ba baki daya wannan yana ƙara tabbatar da abin da wato da yawa cikin malamai suka tafi zuwa gare shi da cewa wankan juma'a sunna ce ba wai dole bane wankan juma'a sunna ce ba dole bane daga cikin dalilai da malamai ke kawo banda dalilan da muka kawo a baya shine dai wancan hadisin man ja'a bikum aljum'ata falyaktasir to can Abu Awana a cikin musnad sahih din sa sai kawo dalilin da yasa manzo ya faɗa wannan hadisi din a cikin wannan hadisin Abdullahi dan Umar sai kawo sabu wurudul hadith sai ke cewa sahabbai daga wasu daga cikin suna yin sammako su tafi wajen aikin su idan suka tafi wajen aikin su a ranar juma'a har ya zama wato sanadiyar aikin da suka yi wannan kayan nasu ta dan sun dan canza su dan canza da ila aikin da suka yi a dan safi a dan shafi a kyawun kayan kuma ana jin dan hambun jikin su ko wani abu to sai maza da kewa to ban ja'a bikum juma'ata falyatasib duk wanda ya zo juma'a a wannan rana to ya wanka kaga wannan yana maka cewa shi kashi wannan umarnin ba ba umarnin da wajibi ba wannan sabanin bahiriya da suke cewa wajibi ne bai kuma sun ce wajibi ne kuma suke cewa amma kuma ba dole sai eh ko da bayan juma'a ne wai za ka yi da juma'a ka sallar juma'a mun kuma ka yi dawo da yamma ka dai juma'a ne kaga wanda dai ai ba ba a dace ba wankan juma'a wankan juma'a na halarta ne malik sallar yawan juma'a da aka fada wannan halarta juma'a ne wanda ba zai halarta juma'a ba ba dole bane kamar mace ce Allah din ta za ta yi ba dole bane sai wankan juma'a a wannan rana shi wannan wankan na halartar juma'a ne kamar da hadisai da yawa suka yi bayani mazala ce sun maraha fi sa'atin al'ula lokaci ya wani ne? mazala ce sun maraha fi sa'atin al'ula sannan sai ya sammako a sa'ar farko a lafazin raha ya rufu rawahan a larabci asalin wato abinda aka fi ya fi nuni zuwa ga ma'anansa shine wato daga bayan daga lokacin zawali daga lokacin zawali zuwa kuma lokacin da za a sami faduwar rana duk wannan ana kiran shi lokaci na arhawa wanda ya sanya malamai da yawa suka yi sabani sannan kuma ana ana cewa raha da ma'anar kuma da'aba wa mabwa ya tafi to nan wannan hadisi mai ake nufi kuma raha fi sa'atul ula ana maganar lokacin zawali wannan sa'a za ta fara ko ko ana maganar a'a tun daga lokacin da alfijir yake to ko ko ana maganar tun daga lokacin da rana ta fito ta hudu shi ne wanda lafazin raha a malamai suke saɓani a kansa imam malik imam malik yana daga cikin malamai da suke ganin wanda lafazin raha yana magana ne akan wato yana farawa ne daga lokacin da rana ta zawali lafazin raha ya ce shi ya nuni zuwa ga lokacin da rana ta zawali idan haka ne kaga sai ga sa'o'in ba su da yawa kenan daga lokacin da aka zawali zuwa karfe biyu misali ko ɗaya da rabi ko hada sallah as daga yan mutunci da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka shi imam mali yana cewa duk saboda galibi an tashi a madina ya gani shi a suna tafiya ran juma'a su tafi su je su shagulgula su je kasuwan su je su yi abubuwan su daga baya kuma gabar juma'a sai su kuma zo su shiya juma'a za ka iya ganin shi raha a nan yana magana akan lokacin zawal ne ba lokaci ne na farkon safiya ba sai wasu daga cikin malamai da suke cewa a'a wannan yana magana tun daga lokacin da alhaji da ke to tun daga yau da alfiji da ya cuto ba shi da farkon yini ba har zuwa lokacin magariba har zuwa lokacin fitowar liba to wannan shi ne su ne lokacin a cikinsu ina tsammanin wannan shi ne ra'ayin zahiriya wannan shi ne ra'ayin zahiriya da suke cewa su daga lokacin alfiji da cuto jumhurin malamai su kuma suke cewa a daga lokacin da rana ya fito wannan lokacin da rana ya fito shi ne lokacin da ake nufi a nan amma lokacin da lokacin da rana ya fito zuwa lokacin liman ya ya hau kan mumbari aka kira sallah ta daga lokacin kuma wannan mukakullan nan ya riga ya tafi abin da ya fi inganci gaskiya a maganin malamai shine wato lafazin raha a nan ba yana maganin wato bayan zawali ba ko lokacin zawali ba kamar da imam malik ya zuwa gare shi saboda lafazin raha yana zuwa a larabce da su da ma'anar ma'anar cewa ya tafi ya yi sammako yana zuwa da wannan ma'anar sau da to kuma a cikin hadisin a cikin wato yanayin siyakin wannan wannan hadisi yana nuna wato maraicen ne yana nuna wato sammakon ne amma ba yana nuna zaka ce man raha fi sa'atil ula aka ce sa'atil thaniya sa'atil thalitha kaga wanda yana nuna wato sammako ne ba yana nuna wato mutlaqin sa yana nuna yana nuna maraice ne ba kuma abin da zai ƙara nuna haka ji malamai suka ce shi lafazin raha din yana nuna zahaba wa bakara wa gada a wala sa'a suka ce shine hadisi da imamu ahmad ya rawaito da sunan abi daud imamu abu da fito ya fitar da shi a cikin sunan dinsa an-nasa'i da at-tirmidhi da ad-darimi da sanadin ingantacce daga al-auza'i al'auza'i yake rubuta daga hassan ibn atiyya al-muharibi ashami shi kuma yake rubutuwa daga abul ashar as-sanani sharahin ibn ada shi kuma yake rubutuwa daga aus sahabu manzo Allah ibn aus al-thaqafi yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ji manzo Allah sallallahu yana cewa man ghassala yawm al-jum'ati duk wanda yayi wanke kansa ɗaya daga cikin fasara malamai suka yi wa ghassala wanda shi akwai fasara kuma man ghassala yawm al-jum'ati duk wanda yayi wanke kansa ran juma'a waqta sala kuma yayi wanka sun bakara kuma ya yi sammako haka ce sammako bakara haka aka fada sun mabtakara sannan kuma ya yi jijjifi saboda ya sami hurba a farkon lamarin a farkon farkon wata hurba din ya same ta ya datse ta can a farkonta wa masha ya yi kuma tattaki walam yarkab ya hawa abin hawa ba wa dana min al-imam ya je kuma ya zama yana kusa da liman gashi ga liman fastama'a sai ya sarari gudu ba din walam yalghu bai lagau ba kaga da lagau yana ƙarin da maka cewa lagau yana nuna wato wani abu zaka yi zai kore maka sauraron gudu ba amma ba yana nuna wani abu babu babu sallan ba kana lahu bi kulli khutwatin amalu sana kowane tattaki da yi ubangiji zai bashi wani aiki gwargwadar shekara eh ajru siyami hawa qiyami kuma zai bashi kwatankwacin ladan azuminta azumtan wannan rana yin wannan rana da kuma wato kiyamun laili na wannan dare wannan fara na ubangiji ne kuma haka ya tsara wannan hadisi hadisi ya sayi ni a wasu suna ganin kamar babban Allah da yayi yawa saboda haka suka dan tantama to amma dai fara na ubangiji fa fada ne fa shi ubangiji in ya fara da ba ba ballan sa wa ke iya wannan hadisi hadisi ne sayi Hassan ibn Atiyya al-Muharibi yana cikin manyan manyan malamai tabi'ai na mutanen Dimashq mutanen wato shamiyuna al'auzai ana tambaya shi gami da shi cewa wani ne ake tambaya gami da shi shi kuma abu al'ashar a sharahin ibn ala shi wani daga cikin manyan malamai da malamai suka ce abuntacce ne shi kuma aus ibn aus a tsakabi kuma wannan sahabi ne to waye za ce da'ifi ne ba wani da'ifi a wannan hadisi hadisi ne wanda ke sayi ya tabbata al-muhim dai amsa da kawo wannan waya kaga nan manzo Allah sai yake cewa yake cewa at-tabkir yace man bakkara wa takara man bakara shine wanda ya gaggawa da sassafe ya jijjifi sun mabtakara sannan kuma wato ya yi wato sauri ya tafi ya samu hudu ba a farkonta kaga wani yana kara fasara zuwa raha ta wancan hadisin sai aka magana imam malik da yake cewa raha tana magana lokacin zama da gaskiya ba ba shi abin da ya fi dacewa ba kuma abin da zai kara nuna maka wannan shine wannan lafazin farkon nan sun raha sa'atul ula sannan sai ya samu ko a sa'a ta farko matsala sai ya raba sa'o'in a kwarin kwafin sa'o'i guda biyar kaga anan ra'a nan yana nuna wata samu ko ne ba yana nuna ba yana nuna wato sai lokacin aka zawalin ba saboda haka malamai jumhur malamai sun tafi zuwa ga cewa wannan yana fara tun daga tun daga tsururul fajr tun daga lokacin da wato lokacin sallan walha ta yi dama kuma sallan lokacin sallan walha a magana ta inganci ita ce farkon lokacin sallan juma'a ita ce farkon lokacin sallan juma'a wannan lokacin da aka na walha lokacin sallar idi wani shi ne farkon lokacin sallar juma'a da in aka juma'a sallar ta yi ba wani wanda ce sai an kazo kamar mai tata kamar da suke fada saboda haka lafazin raha ya fi daidai a kan wato cewa yana nuna kawai sammako ne yana nuna an tafi da wuri ba yana nuna cewa wato sai lokacin da aka yi zawali ba sabar imam malik sabar sauran zahiriya da sauran wasu daga cikin malamai da suka tafi zuwa ga akasin wannan a wannan abin da wasu daga cikin malamai wannan lafazin raha din nan raha sun yi hujja da wannan hadisi akan cewa bai halatta a yi sallar juma'a da hanzi ba ai kaga mun me bin ra'ayin ra'ayin Imam Malik Ibn Raha sai an yi zawal kaga abu ne mai sauki ce shi da babu da kaga wannan yana ƙara ma karfafa masa ra'ayin sa da cewa bai halta a sallar juma'a da hatsi ba to kaga wannan idan da ba sarauta hadisi sai a faɗa haka amma yanzu idan ka ce bai halta a sallar juma'a to ya zaka yi da bakkara wa takara bakkar yayi yayi wato sammako aka faɗa kuma al'ibkar yana nuna sama koyi da safi yana sama koyi da safi saboda aka to kaga ya zaka yi wannan hadisi kuma ya zaka da sauran hadisai da suka zo ba duduwa da suke magana cewa sahabbai da yawa sun yi sannan juma'a buhan haka ka faɗa kuma ga wasu hadisai za mu kanta nan gaba insha Allah kuma dai duka akwai ishara zuwa ga cewa sannan juma'a lokacin da hantsin wani ya ta tabbata sai ka lafazin raha da ba muka faɗa muka ce magana mafi inganci ma ba yana nuna ba lokacin zawal ne ba a wannan dai hadisin to sannan kuma kodawa mun ce lokacin zawal ne to hadisai hada su ake yi duka in an samu hadisai wanda yake zahiri suna kamar cin karo da juna sai ka hada su ba kuma ka sasho su daga aiki ba to kaga yanzu wannan in ka dauki hadisin guda ɗaya sauran hadisai da zaka da su sai ka hada su shi ne abin da yayi shi kuma aljamu aula min ta'dili ahadin nasayn bila dalil ya fi akan cewa ka tashi ɗaya daga cikin nasoshin daga aiki wannan magana bai kare ba insha Allah maganar duhan akwai magana insha Allah akan wannan shi ba za mu zo wata ila sati mai zuwa nan ce mazala ce kuma raha fi sa'ati ula malamai wajen wato rarraba waɗannan sa'o'in nan suna da sabani a ya ba haka sabani ya faru tun daga lokacin rahama mai yake nufi wasu suka ce kamar su zahiriya suka ce a tun daga misali lokacin da aka yi asuba din har zuwa lokacin da liman zai fito to sai abu a rarraba a wasu ma sun ce maka baki dai ma akwai rarraba da za a yi yinin ne baki da za a raba eh yinin baki da za a raba kaga tun daga farko alfijir kenan har zuwa magariba to sai ka raba sai ka raba sai ka raba ka raba ka raba ka raba har ya zama zuwa gida biyar to sai ka dauki wannan daya biyu hudu biyar din farko shikenan to su ake magana wannan zahiriya eh eh haka suka ce su ai na'am a su ayyana suka cewa ayyar marar hafisa ayyana ya ce sa'atul ula su a wajen su don sa'atul ula sa'atul ula minan na har kina na yini haka suka ƙara wasu daga cikin malamai kamar yadda muka faɗa jimhurin da malamai abin da suka tafi zuwa gari shi ne daga ketowa alfitin ne zuwa lokacin da liman zai fito daga na za a kirga sai a kirga a gari a kirga misali mukaddara muna yin sallah karfe daya kuma alfijir da ke da fitowa karfe nawa ne yanzu a ba alfijir ba fitowa rana afwan eh to in ce karfe shida to kaga shida zuwa karfe daya awa nawa eh awa biyar ko kaga kowane awa ɗaya kaga a shawar mata kaga awa bakwai kenan to sai a sayar za a rarraba dai awa ɗaya da yan kai haka awa ɗaya da yan kai haka zuwa ne awa biyar ɗin haka ba ka ɗan awa biyar kaga shi da araba zuwa karfe ɗaya ɗaya da rabi misali mu da mun tara misali ɗaya da rabi sai ka raba to shi kenan ka ka samu wannan oke ɗan ba haka haka haka karfe ɗaya ke fara hudu ba karfe ɗaya dot to kaga karfe ɗaya ma ake magana ɗaya da rabi ya shi tara sallah ne ɗaya da rabi tara sallah ne to kaga wannan shine abin da abinda malamai ke magana cewa to sai a rarraba din a rarraba su kuma daidai wa daida sabani imam malik da wasu daga cikin zahiriya kaga da suka dauki fatawa wanda ba ba shi abinda malamai suka tafi zuwa gare shi ba ah nan fi sa'atul ula da malaci kuma raha fi sa'atul ula sa'atul ula nan shi ma anan malamin da muka faɗa dai baya cikin da bazan sahihaini yana cikin mawqar imam malik mawala ya dauko saboda yana son ya gaya maka wannan sa'an farko saboda ya yi mura'atin fiqhu na wannan lafazi din amma dai malamai suka nuna cewa wato baya cikin abin da abin da yake abu lokacin to to ina ganin sai mu kwana nan dan ragowar kadan sai mu sai mu karasa insha Allah sai mu zo mu shiga lokaci na sallar juma'a insha Allah ta'ala abin da muka tada dai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
نعم